الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو مناش عشرين دقيقة وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة هذا هكرا دبو ديا دا دليه هدو دا أربعين دا ديا وان دي زو دي دي دا wanda ya zo daidai da nawa ne yau sha sha hudu ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ainihin wato sha da, da ashirin don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan fadar jihar gombe a nan kan titin ainihin wato mai tama yusuf sule street a kuma anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun karke da wannan sura mai suna suratul zariyat muka je karshenta da izinin Allah yau kuma za mu tashi kan sabuwar sura wato suratul tur to kafin mu shiga wannan sabuwar sura akwai dan a tambihi guda ɗaya wani dan kuskure da aka samu wajen fassara wata aya wata take cikin suratul zariyat din aya ta arba'in da bakwai da Allah ke cewa wasama a banaina ha bi aidin wa inna la musi'un wato lalle sama mun gina ta da ƙarfinmu a lalle mu masu yalwatawa ne to da muka zo fassara wannan aya a mun fassara ta da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko dai shine wacce na faɗa yanzu lalle mun yi bayani kan cewa bi aidin har ma muka ce ƙala gairu wahidin ba mutum ɗaya ba cikin malamai suka fassara da haka to amma mun ɗauki wannan aya mun saka ta cikin jeren giyar ayoyin da suke magana akan wato siffa ta hannu da Allah maɗaukakin sarki yake da ita da kuma danganta wannan aya da cewa Allah ya halicci sama da hannunsa to hakikanin gaskiya wannan akwai kuskure a ciki wajen cewa an ainihin wato Allah ya halicci sama da hannunsa mafi yawancin malaman tafsiri da malaman aƙida sun tafi akan cewa Allah wannan aya ba tana magana akan hannu bane tana magana akan ƙarfin Allah ne da kuma izzarsa wato Allah ya halitta sama da ƙarfinsa to wannan ta sa ma muka binciki wata magana ta Sheikh Uthaymeen da yayi dangane da wannan aya a inda yake faɗa a cikin fatawal haramil makki yake cewa wa qabla an atakallama ala ma yuridu Allahu azza wa jalla الكلام عليه مما سمعنا في تلاوة إمامنا أود أن أنبه على مسألة مهمة جدا في الأكيدة على وهي قوله تعالى يتي كافنا يمغنا أكان أبند الله كي نفي أتكين أبند ما لممنا يكرن تامنا أليمانتي yace ina so na ɗanyi tambihi dangane da wata matsala mai muhimmanci a cikin aƙida ya ce wannan matsala kuwa ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wasama a bane na haibi aidin wa inna la musi'un lalle sama mun halicce ta da ƙarfinmu kuma mu masu yalwatawa ne ya ce haithu zanna kafirun minan nasi ya ce ta yadda da yawa daga cikin malamai suke zaton cewa ko suke tsammanin cewa ko suka fahimci cewa anna aidin huna a jami'u yadin jam'u yadin wato abinda ake nufi da hannu a nan kamar jam'i ne na ainihin wato yadu jam'i ne na hannu wa annan laha khalaqa sama'a bi aidin kathira kuma idan haka fassara haka to kenan ana nufin Allah ya halicci sama da hannaye da yawa wa hadha khata'un jiddan yace kuma wannan kuskure ne kwarai da gaske bi anna aidin huna bi ma'ana quwwa masdar yace domin ita aidin a nan gurin ana nufin karfi ne kuma masdari ne na wannan kalma din kalma ce wanda aka samo ta daga ada yu'ayyidu a aidan mithlu ba'a yabi'u bai'an ada a aidan ba'a yabi'u bai'an wato ala wazanin wannan kenan war rabbu azza wa jalla laysa lahu illa yadani ithnatani ya ce ma Allah subhanahu wata'ala ba shi da hannaye in ba hannaye kwaya biyu ba fakat wanda suka tabbata bi dalalatul kitabi wa sunna a, a dalilai wanda suka zo a qur'ani da hadisi to yayi ta kawo dalilai dai da suka nuna haka abinda kadai muke so mu dan nabbahar da masu sauraron mu shine kuskuren ɗaukar wannan aya mu saka ta a cikin jeren giyar ayoyin da suke magana akan siffar hannu ta ubangiji subhanahu wata'ala da kuma cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicci sama da hannunsa lalle wannan akwai kuskure a ciki abin da ya tabbata shine Allah ya halicci sama da ainihin wato ƙarfinsa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya kuma mana albarka ya ƙara wa ilimin mu albarka ya kuma sa mu gama da duniya lafiya shi a karatu da ilimi wani abu ne na amana duk lokacin da aka samu wani kuskure ko tuntuban harshe matukar Allah ya ganar da kai ko kuma wani ya fahimtar da kai ya nabbahar da kai to wajibi ne ka zo ka gaya wa al'umma saboda kar a bar mutane akan abin da yake bata ne wanda kuma wannan mutum zai amsa tambayoyi a gaban Allah mu kuma fata muke duk rikicin da zai same mu a nan duniya ya same mu amma daga nan ya zama an gama muna zuwa lahira Allah ya ce mana mu ce aljanna babu da matsala saboda haka ko za ka ga cewa ai mun yi kaza ko kuma za ka ga cewa iliminmu ya yi karanci duk ka faɗa ko me za ka faɗa ka faɗa amma dai mu abin da muka gani na kuskure dole ne za mu zo mu gyara shi wannan shine ɗabi'ar mu kuma akan haka muke so Allah ya karɓe mu da fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu domin akwai waɗanda suna ganin su sun fi ƙarfin su yi kuskure ko sun fi ƙarfin su yi tuntuɓan harshe ko sun fi ƙarfin su yi fassarar da wataƙila ba a goyi bayanta ba su zo su gyara to wannan kuma ba ƙaramin sharri ba ne kuma ba ƙaramin ruɗi ne na shaidan ba imamu maliku imamu darul hijira la yuftahu wa malikun fil madinati a ɗalibinsa abdullahi dan wahab ya ce wata rana an masa tambaya aka ce ya imamu malik menene hukuncin tsatsefa yatsu alwala idan an zo alwala sai ce sai na ji imamu maliku yana cewa wannan ba shi da wani asali a cikin sunnar manzon allah bai kamata ma a damu mutane cewa sai sun aikata ba don haka kar a aikata ba shi da asali a sunna ibn wahab ya ce sai ne mamaki imamu maliku da kansa bai san magana akan cewa akwai hadisi da ya ce a tsatsefa yatsu ba me yake nuna maka wannan ilimi abu ne mai faɗi mai yawa gashi an yi wa imam maliku tambaya ya ba da fatawa saɓanin abin da yake shine tabbas ya ce kar a yi ya ce sanda jama'a suka watse jama'a suka watse kowa ya tafi ya ce sai na matso kusa da imam malik ya ce ya imam akaramakallahu tsakani da allah wannan fatawar da ka bayar ni ina da hadisi a kanta wanda ainihin wato ya tabbata daga manzan Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsefa yatsunsa ma'ana ya sa dan kurinsa ya dinga tsatsefa yatsun kafarsa da yatsun hannunsa idan ya zo alwala annabi yana yin haka sai ya ce ah to ba mu hadisin mana sai ya kawo masa hadisin da ya kawo imam maliku hadisin imam maliku sai ji lalle wannan hadisin ingantacce ne domin ya san rijal din ya san mazajen da suka rawaito dukkansu amintattu ne don haka ya je ƙara bincike sai ya tabbatar da abin da ɗalibinsa nan ya faɗa ibn wahab akan daidai yake ya ce wallahi abin da ya ban mamaki shine da yamma da aka dawo karatu sai na ji imam maliku yana cewa jama'a jama'a abin da muka ba ku fatawa jiya ko ɗazu da safe wato kuskure ne cewa da ne kar a dinga tsefe yatsu a sallah idan an zo mun samu hadisi daga abdullahi dan wahab ya ce kuma hadisin ingantacce ne ya tabbata don haka yanzu a dawo a ci gaba da yi maliku ya yi kuskure ya ba da fatawar da ta saba wa hadisin manzan Allah wannan bai rage wa imam maliku daraja ba bai rage masa kima ba bai rage masa martaba ba bal ma ƙara ɗaukaka shi ya yi banda muwaɗa ta imam maliku an yi muwaɗɗoɗi sun fi dubuwa ne ɗari amma yau ba ka jin labarin ta kowa ka taɓa jin muwaɗa amadu ko muwaɗa buba ko muwaɗa salihu ba ka jin wata muwaɗa sai muwaɗa maliku saboda mai saboda ikhlasi da yake da shi da kuma tsoron Allah cikin iliminsa saboda haka kullum abin da muke fata shine Allah ya ƙara mana tsoronsa ya kuma ƙara mana ilimi mai albarka da haka dai masu sauraron mu ku ji wannan kuskure ne kuma mun zo mun gyara shi mun yi bayani kuma ko bayan mutuwar mu wani ya ji wannan kuskure to idan ya ji ya saurari wannan gyaran saboda ya gyara shi ma Allah madaukakin sarki ya gyara mana baki daya ya kuma taimake mu to insha Allah ta'ala za mu ainihin wato shiga sabuwar sura wanda ita ce suratu tur kamar yadda muka yi bayani a suratu tur malamai suka ce makiya ce sura ce makiya a kuma ya tabbata daga jubairu dan mut'im yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta suratu tur a sallar magariba kamar yadda a kuma ya kasance mutum ne wanda ya fi kowa ainihin wato sauti mai daɗi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam in yana karatu in kana kusa da hi wallahi har gengedi zaka iya yi yawwa sallallahu alaihi wasallama ya tabbata daga ummu salama take cewa na kai a ainihin wato kuka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na koka masa wata matsala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce min tufi wara'an nasi wa anti rakiba ki yi dawafi ma'ana wata matsala ta same ta dangane da abin da ya shafi wato ainihin wato aikinta na hajji sai yake ce mata ki yi dawafi a bayan mutane ainihin wato kina haye da ainihin wato kan dokinki fa tuftu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil baiti sai na je ina dawafi annabi kuma ya koma gefen ɗakin ka'aba yana nafila ya qara'u bi tur wa kitabin mastur yana karanta suratul tur wa kitabin mastur hadisan guda biyu gaba ɗaya a imamu bukhari da muslim suka rawaito su hadisai ne ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan karanta wannan sura a cikin sallolinsa saboda alheri da fa'ida da ke cikinta domin malaman tafsiri suka ce ita wannan sura tana ainihin wato ɗauke da abubuwa da yawa daga ciki tana ɗauke da rantsuwa ta ubangiji subhanahu ta'ala tana ɗauke da bayani akan alba'ath wan nushur wato yadda Allah zai tashi mutane tana magana akan makhluqatihi subhanahu ta'ala ababan halittar da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi da kuma ainihin wato bayani akan yadda Allah zai yi mutane abin aljaza'u wato sakamako sannan tana bayani akan wasu abubuwa na ɓangarorin aƙida da tauhidi wanda za mu zo mu ji ta ɓangaren kaɗe ta Allah da bauta da sauran al'amura makamanta irin waɗannan muna addu'a alherin da ke cikin wannan sura da ni da ku Allah ya sa damu da shi abubuwan da Allah ya ambata na sharri da matsala ga kafirai da munafukai da miyagun mutane da ni da ku subhanahu wata'ala ya ainihin wato tsare mu alaramma mai Allah maɗaukakin sarki ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى يتي والطور نارن سيد دوس طور وكتاب مسطور na rantse da littafi ma'abocin satarori wasu suka ce lauhul mahafuzu ake nufi wasu suka ce qur'ani wasu sun yi ta bayanai dai akan haka fi yasa ma yace fi raqqin manshur a cikin ainihin wato takaddu ababan watsawa ababan yadawa wal baitil ma'mur na rantse da masallacin nan da ke can saman bakwai wanda ake kiransa baitul ma'mur wasaƙfil marfu na rantse da rufi wanda yake ɗage yake sama ita ce sararin samaniya kamar yadda za mu zo mu ji wal bahril masjur na rantse da teku wanda take abar rura wuta wanda za a zuwa ainihin wato kiyama in ta tashi za ta dinga fitar da wuta shine al bahril masjur Allah ya ce inna azabi rabbika lawaqi'un inna azaba rabbika lawaqi'un jazakumullahu khairan lalle azabar ubangijinka wallahi mai afkuwa ce wato shine jawabul qasam din kenan malahu min dafi'in wallahi ba wanda ya isa ya tunkuɗe azabar Allah ba wanda ya isa ya tare ta sai ta afku yau a wata rana wannan azaba Allah ya ce yawma tamuru sama'u mauran ai yawma taduru sama'u dauran wasu malamai suka fassara ranar da sama za ta juya juyawa wasu kuma suka ce yau mata shaƙaƙus sama'u ranar da sama za ta tsatsage haka dai suka yi tafassara wa tasirul jibalu sairan duwatsu su tafi tafiya wato a tafiyar da duwatsu a ainihin wato a tadarha menene qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta wato za a tafiyar da duwatsu zaka ga ƙasa ɗin nan ta yi lebur babu wani abin nan tudu babu wani gangare za a tafiyar da duwatsu Allah ce fawailun lil mukazzibina fawailun yawma idhin lil mukazzibina wato boni ya tabbata a wannan rana ga wanda suke karyata addinin Allah suke karyata Allah su waye ne Allah ce alladhina hum fi khawdin su ne wanda suke kutsawa duk wani abin da bai kamata a kutsa masa ba min khaba yakhudu khawdan wato suke kutsawa cikin abin da Allah bai yarda a kutsa a shiga ba yal'abuna suna wasa da addinin Allah suna wasa da Allah suna wasa da duk wani abu na ainihin wato kiyama yawma yud'una ila nari jahannama da'a ay yawma yudfa'una ranar da za a tunkuda su ila nari jahannama zuwa wutar jahannama da'an wato tunkudawa Allah zai ce musu hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibuna wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa a fasihirun haza yanzu dan Allah wannan sihiri ne ma'ana ba kun ta cewa annabawan mu masihirta bane matsafa to yanzu wannan wutar sihiri ce am antum la tubsiruna ko ba kwa gani ne kam kai wato akwai maganganu na bacin rai a gobe kiyama ga kafirai sai an danna mutum a wuta sai a tambaye shi shin wannan inda ake kona ka da shi shine sihiri ko kuma a'a ainihin wato ba kwa gani ne ba ku gani bane ida ku dubu da idanu da kyau shin sihiri ne wannan ko kuma da gaske ne islauha ay udkhuluha ku shige ta fasbiru kuma ku yi haƙuri da azabar da ke cikin ta Allahu akbar da kai haƙuri da kar kai yasa Allah ya ce aula tasbiru ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri sawa'un alaikum daidai ne akan ku ma'ana da mutum ya haƙure dandana azaba da kar ya haƙura ya ci gaba da ƙaƙaji da ihu duk ɗaya ne a gurin Allah inna ma tujzauna sani dai kade ana sakan ya muku ne ma kuntum ta'amaluna abinda ko kasance kuna aikatawa malamai suka ce yuqsimu ta'ala bima lukhat bi makhluqatihi dallati ala qudratihi al'azima Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa ne da ainihin wato ababan halittarsa masu girma anna azabahu waqi'un bi a'da'ihi yana mai tabbatarwa da cewa wallahi azabarsa mai afkuwa ne ga makiyansa da kuma makiyan addininsa duk wani mugu duk wani makin Allah wallahi tallahi azabar Allah ta same shi wa annahu la dafi'a lahum anhum domin lahu anhum domin lalle tabbas ba wanda ya isa tun kuɗe musu wannan azaba ga barin su faturu abinda Allah ya ce a tur din nan ai huwal jabalul ladhi yakunu fihi ashjarun dutsen da kaji an kira shi a tur shine dutsen da yake haɗe da bishiyoyi a samansa kasa akwai abin nan dutse kamfa wanda kuma yake kanda wanda ba komai ko alamar ganye ba za ka gani a samansa ba kwankwataren yake a bushe a ƙeƙashe to akwai kuma dutsen da za ka ganye da bishiyoyi da tsirrai a kansa da ciyawa ma watakila ta lullube shi to irin wannan dutsen shi ake kiransa a tsuru ɗu وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا يتي وناديناه من جانب الطور الأيمن mun ka gana da annabi Musa ta ɓangaren gefen dama na wannan dutse wa qarrabnahu muka kusanto da annabi Musa najiyan dan ainihin wato ganawa muka kira annabi Musa wa nadainahu muka kira shi min janibi turul aiman ta ɓangaren dama na wannan dutse mai bishiyoyi ya ce wa ƙarrabnahu najiya kuma muka kusanto da hi domin mu gana da shi mithlul ladhi kallama Allahu alaihi Musa wasu ma malamai suka ce dutsin da Allah ya rantse da hi da Allah wannan hayaniyar ta dan batsa da kusa da mu a a kallama Allahu mithlul ladhi kallama Allahu alaihi Musa kwatankwacin abinda annabi Mu- dutsin da annabi Musa yi Allah ya magana da hi a gurin wa arsala minhu Isa kuma da kuma ya turo annabi Isa daga kansa wa ma lam yakun fihi shajarun la yusamma tura duk dutsen da bahi da bishiyoyi a kansa bahi da tsiro a kansa bahi da wasu ganye ko ciyawa a kansa ba a kira shi ainihin wato tur inna ma yuqalu lahu jabal ana kiransa dutse ne wa kitabin mastur kila huwa allahul mahfuz wasu malamai suka ce kitabun mastur littafi ma'abocin satsarori ma'abocin sikirori suka ce shine lauhul mahfuz wakila wasu malamai suka fassara da cewa alkutubul munazzala almakatuba allati tuqra'u 'ala nasi jiharan wato littattafan da Allah ya saukar irin su at-taura da zabura da ainihin wato injila da suhufi ibrahima wa musa da qur'ani da shauransu suka ce to shine Allah ya rantsuwa wasu ma suka keɓe suka ce kawai kitabin mastur shine alquran wasu shine suka fassara kamar yadda wani daga cikin malamai ya ainihin wato fassara na tafsiri ولهذا dan haka ne ma Allah ya ce fi raqqin manshur a cikin ainihin wato a takaddu wa ababan watsawa ko ababan yadawa Allah ya ce wal baitul ma'mur da kuma al baitul ma'mur ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi Isra'i da Mi'raji bayan ya wuce saman bakwai gaba daya thumma rufi'a bi ila al baitul ma'mur yace daga nan sai aka daga ni zuwa ga wani masallaci da ake kiransa baitul ma'mur wa idha huwa yadkhuluhu kullu yawmin sab'una alfan sai gashi kowace rana mala'iku dubu saba'in ne suka yi shiga cikinsa kuma la ya'uduna ilaihi akhira ma alaihim duk wanda ya tafi yayi yayi sujuda a cikin sa ya fita to ba zai sake dawa masallacin ba shi kan an gama da shi ya abin da Allah ya sa musu kenan su zo su yi wannan sujudar in sun fita sun gama su yi gaba kawai wasunsu ne gobe kuma za su zo sabbi mutum dubu saba'in su zo su ma su yi sujuda ga Allah ka duba muhimmancin masallaci da muhimmancin ainihin wato ibada a cikin masallaci Allah ya gina wa mala'iku musamman wannan masallacin a sama ya ce kullum dubu saba'in su zo su yi sujuda idan sun gama kuma su kama hanya su wuce kuma kar su dawo gobe saboda muhimmancin ibada a cikin masallaci amma yau duk an kori mutane a masallatai ma amma rufe masallatan malamai suka ce malaman usulul fiqhi suka ce wato al'amru bi shay'i diddu madha nahyihi wato umarni da abu kishiyar hana shi ne da Allah ya ce a gina masallaci to bai ce kara ibada a ciki ba da Allah ya ce a buɗe masallaci to bai ce a rufe shi ba da Allah ya ce a yi sallah to bai ce a daina sallah ba da Allah ya ce a yi jam'i to bai ce a daina jam'i ba saboda haka umarni da abu to kishiyar hana abun ne haka malaman usul fiqh suka faɗa to amma yau duk an saba waɗannan ka'idojin gaba ɗaya saboda wani rudani na Yahudawa waɗanda ba su da hankali wai mutumin da ke yawo tsirara mutumin da da yarsa da matarsa da uwarsa ba kowace matarsa ne duka wai shine kuma yanzu zai zo ya mana da tsari yasa Allah ya tambaye mu yace afa hukumul jahiliyyati yabghun أفحكم أفحكم الجاهلية يبغون Mm.
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Allah yace afa hukumul jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahilan kuma suke nema waɗanda ba su da ilimin Allah ba su da na annabi mutanen da su dama ba su a ibada ba sa zuwa masallaci mutanen da a sati sau ɗaya suke ganawa da Allahnsu su ne za su kawo muku dokokin ku da kuke ganawa sau biyar a kowanne yini da ubangijinku su za su gaya muku yadda za ku yi dan su sun rufe cocinansu sun rufe guraren ibadarsu na ainihin wato sati sau ɗaya shikenan ku sai ku rufe guraren ibadar ku na kullun sau biyar afa hukumul afa hukumal jahiliyyati yabghu Allah ya ce wa man ahsanu minallahi hukuman liqaumin yuqinun ai babu wanda ya fi kyawun hukunci sama da Allah a gurin mutane masu yaƙini masu tabbas wanda suke da yaƙini a cikin addininsu wannan shine saboda haka wannan masallaci na baitul ma'amur ana zuwa ana ibada a cikinsa mutum duk mala'iku dubu saba'in kowace rana wa- ba wanda yake dawowa ay yata'abbaduna fihi wa yatufuna bihi suna zuwa suna ibada suna dawafi kama yatufu ahlul ardi bi ka'abatihim kamar yadda mutanen doron kasa suke dawafi ga Ka'aba to yau Ka'abar ma ita ma an an hana ka dawafin su mala'iku yanzu suna can ko yau dinnan sanda suka yi wannan dawafin suna nan suna ibada amma mu ta mu duk an kori jama'a saboda sharrin yahudawa Allah ya kiyaye kadhalika dhakal baitu huwa ka'abatu ahli samai sabi'a to wannan baitul ma'mur din shine ka'abar mutanen sama shine mala'iku walihadha wajada ibrahim al-khalil dan haka ne ma manzon Allah lokacin da yayi je isra'i da mi'raji ya samu im- annabi ibrahim badadin Allah alaihi salatu wassalam musnidan zaharahu ila al-baitul ma'mur ya jingina gadon bayansa a jikin ka'abar sama ita ce baitul ma'amur ya annahu banil ka'abatal ardiyya saboda shine ya gina ka'abar ƙasa sai Allah ya ajiye shi a jikin ka'abar sama wal jaza'u min jinsil amali kenan Allah ya masa ka- sakamako daidai da aikinsa wa huwa bi hiyalil ka'aba dan haka yana gefen wannan ka'aba wa fi kulli sama'in baitun ya ta'abbadu fihi ahluha amma banda hi baitul ma'mur wanda yake saman bakwai malamai suka ce a kowace sama akwai ainihin wato ɗakin Allah masallaci wanda ake bautawa Allah a ciki wa yusalluna ilaihi wanda ake sallah a ciki amma wallazi fi sama'i dunya wanda shi eh, masallacin da ke saman mu nan wannan ta duniya yuqalu lahu baitul izza shi ana kiransa baitul izza ne wancan na saman bakwai hina baitul ma'mur wa saqafil marfu' a da Allah ya ce da kuma rufi wanda yake abin ɗagawa ya'ani as-sama'u ainihin wato a da a- da- samun Allah yake nufi domin Allah ya ce was-sama wa ja'alna sama'a وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Was- wa ja'alna sama'a Allah ya ce mun sanya sama sakafar rufi ne mahafuzan abin tarewa abin karewa wanda zai tare ku daga dukkanin abin da zai ainihin wato cutar da ku wahum su mutane an ayatina an ayati ha dangane da ayoyin sama da kuma yanayin yadda muka halice ta mu'riduna suna masu kau da kai ba sa tsayawa su yi nazari su kalli sama su gane girmanta da alherinta da abin da ke tattare da ita na nuna izza da buwayar ubangiji subhanahu wata'ala yani annahu saqafun li jami'il makhluqat wato rufi ne ga dukkanin halittu ga baki daya Allah madaukakin sarki ya musu rufi domin ya tare musu duk wani abin da zai zakke musu na cutarwa wal bahar al masdur qala al jumhur malamai da yawa suka ce huwa hadha al bahar wannan shine wannan kogi wannan teku da muke gani wa ikhtilifa fi ma'ana qawlihi masdur amma an yi sabani dangane da fassarar al masdur dinnan wasu daga cikin malamai suka ce al muradu abinda ake nufi da al masdur annahu yuqidu yawm al qiyamati nara ranar tahin kiyama wannan tekun zaka ga yana ci da wuta bal bal bal bal saboda Allah ya ɗanɗana wa kafirai azaba da shi kuma dan ya koro kowa ya zo ya tattaru a filin tashin alkiyama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa an ramma a cikin suratu takwir وإذا البحار سجرت Allah ya ce wa idhal biharu yayin da koguna tekuna sujjirat ay udrimat fatasiru naran tata'ajjaju muhitatun bi ahli al-mawqif wata take huruwa da wuta take balbala da wuta wanda za ta kewaye mutanen da suke filin tashin alkiyama shine wa idhal biharu sujjirat yayin da ainihin wato koguna suka ruru suka balbalu da wuta suke fitar da wuta a cikinsu yadda za su ainihin wato kewaye ma'abota mawqif wato ma'abota filin tashin alkiyama Allah ya kiyaye mu daga azabar kiyama wakila wasu malamai suka ce albaharil masdur ya'ani almursalu wato kogi da aka turo shi aka aiko shi wakila suka ce almasdur almamlu'u Allah yana rantsuwa da albaharul masdur teku ma'abocin cika da batsewa da bakarewa da irin yadda yake ainihin wato ambaliya har ma wani lokaci kaga ya zama kamar tsunami yana cinye gidaje to Allah ya rantsuwa da shi a wannan yanayi shine walbaharil masdur Allah ya ce inna azaba rabbika lalle azabar ubangijinka lawaqi'un billahi allazi la ilaha illa huwa mai afwa ce ai hadha huwa al-maqas muqsama alai muqsamu alaihi wannan hine abin da aka yi rantsuwa din akan sa ai waqi'un bil kafirina mai tabbata ne ga kafirai kama qala fil ayatil ukhra kamar yadda Allah ya faɗa a wani guri yace malahu min dafi'in ba wanda ya isa ya tare musu wannan azaba ya tare musu wannan ukuba ya tare musu wannan mugunya ay laysa lahu dafi'un yadfa'uhu anhum idza arada Allah bihim dhalika ba wanda ya isa ya tare musu wannan idan Allah ya nuface su da faruwar haka Allah ya ce yau mata muru sama'u maura ranar da sama za ta ainihin wato motsa motsawa ko za ta juya juyawa ko za ta tsage tsagewa ai ta taharraku taharikan ranar da sama za ta girgiza za ta raurawa tun da kake baka taba ganin saman nan ta raurawa ba amma a ranar kiyama billahi lidi za ka ga tana rawa da kanta yadda ka san wato bene zai faɗo haka za ka ga sama tana rawa wakila wasu suka ce tashaqqaquha a tashaqququha wato ranar da sama za ta tsatsage tsatsagewa shine tamuru sama'u maura wakila wasu suka ce ta duru dauran ranar da sama za ta jujjuya juyawa za a ganta inda ka san faranti malam ana gara shi a ƙasa haka sama za ta dinga juyawa mutane suna kallon ta hajijiya tana kama saboda Allah zai ta kiyama a ranar wa tasirul jibalu saira ai Allah yana rantsuwa da ainihin wato yawma tasirul jibalu saira wato ranar da duwatsu za su tafi tafiya ai ta zahabu fatasiru haba'an mumbatha za ta zamanto kura abun watsarwa watan safu menene nasfan ko watan safu nasfan kuma za ta ainihin wato narke narkewa Allah ya ce fawailun yawma idhil lil mukaththibina bone da halaka da kuma kwarin wailin ya tabbata ga ainihin wato masu karyatawa ga Allah ai wailul lahum zalikal yawm min azabillah wailun lahum bone kaitansu a wannan rana na azabar ubangiji subhanahu wata'ala aula laka fa aula kenan thumma aula laka fa aula wa nakalihi bihim wa iqabihi lahum da irin narko na Allah zai musu da kuma ukubar da ubangiji zai dandara musu allazina hum fi khawdin yal'abuna ay hum fi dunya yakhuduna fil batil a duniya suna kukkutsawa duk wata barna da duk wata shegantaka da duk wani iskanci zaka same su a ciki to irin waɗannan mutanen wallahi Allah ya ce wailun ta tabbata a kansu wa yattakhiduna dinahum huzuwan wa la'iban suna riƙar addinin su abin ainihin wato isgilanci abin wasa suna wasa da shi huzuwan wa la'iba yawma yud'una ranar da za a tunkuɗa su ay yudfa'una wa yusaquna za a tankada ƙeya su za a kora su za a tankada su za a tura su za a antaya su ila nari jahannama zuwa wutar jahannama da'a tunkudawa ayyudufa una fiha dafa'an za a tunkuda su zuwa wutar jahannama tunkudawa na hakika antayawa na hakika mangarawa na hakika duk za a gangarar da su Allah dai ce hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibuna wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa taqulu lahu zabaniyatu zalika taqri'an wa tawbihan zabaniyawa magada wuta wanda suke gadin wuta mala'iku na azaba za su gaya musu wannan ce wannan ita ce abin da da kuka kasance kuna karyatawa a gaya musu haka dan a bata musu rai dan a yi musu tsawa dan a nuna musu kayan bakin ciki ka karyata abu yanzu ka zo ka gan shi da gaske ka san ko yanzu ne idan kuka yi musu da mutum ka ce masa kaza babu ya ce akwai in in fawa ne wallahi ka akwai kaza ka ce wallahi babu to shikenan sai kuma ya tabbata akwai to ko haduwa ma ba za ka so ku yi da shi ba saboda za ka ji kunya to kuma sai ya hango ka sai ya zo ya ce wani ba na ce ma akwai kaza ba ka ce a ka ce da Allah bar wannan ma ya ce a tsaya ai babu yadda ban yi da kai ba kana musawa kana cewa a a yanzu ka yarda ko baka yarda ba ya matsa ma da wannan tambayar wallahi ka ji ranka ya ɓaci to haka mala'iku za su yi waɗannan mutane sun ƙaryata da wutan nan sun ƙaryata da azaban nan yanzu kuma sun ganta sai su tsayi da su su yi ta musu tambayoyi su yi ta musu tambayoyi yasa Allah ya faɗa wasiƙan ladina kafaru wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق حقت كلمة العذاب على الكافرين جزاكم الله خيرا على رمى الله يتي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا tuna lokacin da za a koro kafirai zuwa jahannama gungu-gungu jama'a jama'a dangi-dangi family-family kungiya-kungiya ta arna da kafirai amnesty international ne tsinanniyar kungiya a WHO ne muguwar kungiya wace ce duk ila jahannama zumura hatta iza ja'uha Allah ya ce har sai sun zo bakin wutar futihat abwabuha dama an bude kofofinta ma'ana tun kafin su zo ma suna jin hamaminta da gafinta wa qala lahum khazanatuha masu gadin wutar jahannama sai su ce musu ai tunda sun zama kafirai a basu mana su shiga amma sai a tsaya ana musu tambaya ta taubihi tambaya ta ƙara kular da su da ƙara musu baƙin ciki da damuwa alam ya atikum rusulun min rabbikum alam ya atim ya atikum rusulan minkum yatluna alaikum ayatina ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha shin manzannin ubangijinku ba su zo muku ba rusulun minkum manzanni daga cikinku mutane irinku ba zo muku ba suna karanta muku ayoyin ubangijinku suna muku gargadin haɗuwarku da wannan ranar wa yunziruna kum liqa'a yawmikum hadha suna muku gargadin fa za ku sadu da wannan ranar wallahi duk wani wanda ake wa wa'azi ya sani wallahi muna tsorace masa ne kar irin wannan tambaya ta same shi a gurin mala'iku a sa ka a gaba ga jahannama kana jiran shiga kuma mala'iku suna ma tambaya su ce malam abin nan ahmad ni kan ba ka duba sunanka ahmadu amma dan wuta a uzu billahi min haza allah ya tsare mu daga wannan mala'iku su tare ka kira sunanka ahmad muhammad ce ya kai ahmad muhammad shin ba a tura manzanni suka yi wa'azi ba malamai ba su ce muku allah ya ce annabi ya ce ba wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ba su yi muku gargadin za ku haɗu da wannan ranar ba qalu bala ba yi ka iya dole ka bada amsa ka ce haka ne domin duk abin da mala'ikun suka tambaya ya faru lalle haka ne za su ce lalle haka ne walakin haƙƙat kalimatul azabi alal kafirina sai dai kalmar azaba ta tabbata ga kafirai قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها sai a ce musu ku shiga ramin wutar jahannama ƙofofin wutar jahannama kuna masu dawwama a cikinta fa bi isa tir Allah wadarai matsuwal mutakabbiri na makomar masu girman kai Allah wadaran makomar masu girman kai mut abun nan wutar jahannama Allah wadaran wannan makoma ma'ana bayan tabbatar azabar ka zo bakin gabar wutar zaka shigan zaka dandana kudarka amma ba a barka ba ana ma tambayoyi na ƙara maka kunci da bakin ciki da damuwa Allah karka hada mu da irin wannan mugunya ya Allah Allah ka kubutar da mu da iyalanmu da mu da iyayenmu da mu da duk al'ummar musulmi waɗanda suka bi ka tafarkinka suka bi ka suka kaɗaita ka da ibada Allah ka kaɗe duk al'ummar musulmi daga wannan masifa ya Allah bi isa masawal mutakabbirina to shine anan ma sai Allah ya ce musu a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibuna wannan ita ce wutar da kuke karyatawa a fasihirun haza yanzu wannan hine sihiri am antum la tubsiruna ko dai ba kwa gani ne ma'ana mun turo manzo mun turo malamai mun turo masu ainihin wato wa'azi duk kun ce matsafa ne ba su san abun ba su ma yaudarar su aka aka ce musulunci gaskiya ne musulunci ƙarya ne tsafi ne haka suka ta gaya wa manzan Allah suka gaya wa duk wani daga cikin manya manyan manzan manzanni da kuma annabawan Allah cewa sihiri ne to sai Allah ya tambaye su ko mala'iku su tambaye su ce a fasihirun haza yanzu wannan din shine sihiri am antum la tubsiruna ko ba kwa gani ne ku duba da kyau kowa ya bude idan sa garau ya kalli wannan wutar wannan ita ce sihirin da kuke cewa sihiri ne bokanci ne am antum la tubsirun Allah kar ka sa ai mana irin wannan tambaya Allah ka kwade mu daga wannan tambaya ka cire mu daga irin wannan tambayoyi sai Allah ya ce islauha to ku shige ta ai udkhuluha dukhula man tagmuruhu min jami'i hajihati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku shige ta irin shigar wanda za ta mamaye shi ta kowanne bangaren sa wato yadda za ka nitse a ruwa a ce ruwa saman ka ruwa kasan ka ruwa kafar ka ruwa kan ka ruwa cikin ka ruwa duwawun ka ruwa ko ina to haka wuta za mutum zai nitsa a ciki yadda zai nitse a cikin ruwa to haka Allah zai ce su nitse cikin wuta wutar ta game su ta kowanne bangare fasbiru Allah ya ce ko ku yi haƙuri aula tasbiru ko ma kar ku yi haƙuri sawa'un alaikum daidai ne akan ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi azaba kan ko kai haƙuri ko kar ka yi azaba bala'i ce bawan Allah azaba masifa ce ya kai dan adam ka yi haƙuri ko kai kar haƙuri matsala ce ya sa a wani guri ya ce ainihin wato fama asbarahum alan nari wannan irin ka yi mamakin irin haƙurin da suke akan wutar jahannama ba yadda suka iya dole su daku dole su sha azaba dole su ɗanɗana kuɗansu kuma babu yadda suka iya dole su yi haƙuri sawa'un alaikum ai sawa'un daidai ne sabartum ala azabiha wa nakaliha am lam tasbiru la mahida lakum anha wa la khalasa lakum minha sawa'un daidai ne akan ku ala azabiha akan azabarta sabartum kun yi haƙuri wa ala azabiha akan azabarta wa nakaliha da narkonta am lam tasbiru ko kuma ku yi haƙuri ba la mahida lakum ba ku da mafaka anha gabanin wannan azaba din wala khalasa ba ku da inda za ku kubuta ba ku da inda za ku je ku tsira wallahi tallahi ba ku da shi inna ma zauna ma kuntum ta'maluna Allah ya ce wallahi ku sani cewa abin da kuka aikata shine za a saka ya muku da shi ai wala yazlimu Allahu ahadan Allah ba zai zalunci kowa ba bal yujazi kullam bi amalihi Allah zai saka kowa ne da dandanan mugunyar aikinsa Allah kai mana sakamako mai kyau Allahumma hasibna hisaban yasira Allahumma hasibna hisaban yasiran Allah kai mana hisabi hisabi mai sauki kamar yadda manzo Allah yake cewa man nuqishal hisaba faqad uzziba wanda duk aka tattauna hisabinsa to an ɗanɗana masa bugunyar azaba wanda duk aka yi bincike akan ayyukansa to ya sha bala'i to Allah kar ka sa a bincike ayyukanmu Allah ka sa a yi mana hannun kiliya da mu zuwa aljanna daga mun je lahira to yan uwa za mu ɗaya da tafsirin mu anan za mu buƙaci alaramma ya ɗan yi mana faɗakarwa dangane da abin da ya shafi wannan goma na ƙarshe da muka shigo domin shi ma mu ji irin ni'imar da Allah ya masa shi wannan addini da kuke gani kowa da baiwar da Allah ya masa kuma da izinin Allah za a iya karuwa da dukkanin baiwar da Allah ya mana gabaki ɗaya alaran ma sai ka mana dan tambihi domin masu sauraron mu su ji me ake bukata da su a cikin wannan goma na ƙarshe da fatan Allah ya saka da alkhairi za mu dakata anan wassalamu alaikum warahmatullahi bismillah alaran وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin baiwarsa da kaddarawarsa da hukumtawarsa ya kaddari rayuwarmu ta kawo cikin wannan wata mai albarka wata ta ramadan wadda da yawa daga cikin al'umma ko mutane suna buri da godo da fata da neman ina ma a ce allah ya kawo su watan ramadana kai da an ga ibada kai da an ga addu'o'i kai da an ga neman kusanci zuwa ga allah kai da an ga istighfari kai co sai allah bai kai rayuwarsu zuwa ga wannan wata ba yau gashi da ni da kai Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu cikin wannan wata mai albarka shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran watan alqurani ne jama'a mu tashi mu karatun alqurani wannan shine abubuwan da magabata na kwarai suke yi tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yudarisuhu jibril jibrilu yana zuwa daga lahira ya zo su yi mudarasa qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan wata ina ma da kai ina ma da ni ina ma da ke da mu gaba ɗaya a ce muna karatun ƙur'anin nan cikin wannan wata yau muna 21 kaman ba yau ne za a ce rana zai zo shi na ramadana ba sai ga shi yau ya zo ɗaya ga wata goma ga wata yau 21 a ce wai har yanzu baka kammala ƙur'ani ba har yanzu ba karanta wani abu cikin ƙur'ani ba har yanzu ba ka yi alaƙa kyakkyawa da alƙur'ani ba gaskiya ya kamata amma kabbara guda hudu kawai aje abun ne ka domin hasara ta tabbata ga wadda ya gagara karatun ƙur'ani cikin watan ramadan wallahi idan baka yi karatu ba to ka je ka zauna inda ake karatun ka saurara in baka je ka saurara ba ka so masu karatun alƙur'ani domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa sahabbai yi kumin karatu in ji su ce ya za a yi mu maka karatu bayan kai aka sauke wa wannan littafi ya ce wallahi inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in dinga jin wannan karatu daga wani na in ba za ka iya karantawa ba ka zauna ka saurara gashi yanzu mun wuce goma na farko goma da ake rahama mun wuce goma na biyu goma da ake gafara Allah ya sa da ni da ku masu sauraro gaba ɗaya an mana rahama an gafarta mana yau mun shiga ɗaya ga goma na wadda ake ‘yantar da bayi daga wuta zuwa aljanna Allah ya sa daga yau an ‘yanta mu da ni da ku gaba ɗaya waɗannan kwanaki guda goma kwanaki ne masu albarka sosai ana buƙatan yawan ta tsayuwar dare a ciki domin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa idan wata ta ramadana ta shigo goma na ƙarshe shigo yana ɗaure kwarjallansa yana ta da iyalansa yana yunkurar da mutane su yi ibada kai ma ka tashi ka ta da iyalanka ka yi karatun ƙur'ani ka yi tsayuwar dare ka raya darare aƙalla dai a ce ka yi aƙalla ko da raka'a goma sha uku in baka iya ba yi sha ɗaya mana in ba za ka iya ba yi bakwai ko ka yi biyar in ba za ka iya ba ka yi uku amma dai kar ka bari dare na ramadana goma na ƙarshen nan ya zo har ya tafi ba ka yi ko da raka'a guda ɗaya ba magabata na ƙwarai suna tashi suna itirafi da zunuban da suka aikata a duniya Allah maɗaukakin sarki ya sa su dinka tuba a wannan lokaci suna kuka har Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu haka ake so ka kasance da ni da kai so ake yi mu yi koyi da waɗannan magabata mu tashi mu yi sallah cikin wannan dare ɗaya daga cikin magabata ya tashi ya yi ƙiyamun laili gari ya waye matarsa ta yi baƙuwa wannan baƙuwa ta zo ta zauna a inda wannan bawan Allah ya yi ƙiyamun laili sai ta miƙe ta ce wa matarsa ya aka yi kika bar yara suka yi fitsari a inda mijinki yake ƙiyamun laili ta ce mata wai haki wallahi hadhihi dumu'ul auza'i fi musallahu wannan hawayen imamul auza'i ne da ya kiyamul laili jiya da daddare saboda neman gafara da neman tuba da neman kusanci da Allah yana jin kamar ya shiga uku yana kamar shi dan wuta ne yana kamar Allah ba zai yafe masa ba duk da cewa yana jin cewa rahamar Allah ta yalwaci ko ina yana ta kuka yana matsowa kusa da ubangiji hatta gari ya waye sa'an nan ya tashi ya tafi wannan hawayen shi ne na jiya da daddare da yi sallah a wannan waje shine yi ka zo ka zauna a ciki da ni da kai ya muke ibada cikin dare ya muke raya waɗannan darare wanda irin kuka muke yi wa Allah maɗaukakin sarki idan muka ɓuya daga mu sai ubangiji bayan ka duba a gani idan uwa ta haifi 'ya'ya in 'yan hudu ne in yan uku ne in yan biyu ne wadda yake kuka wallahi uwa ta fi mai da hankali akan shi ta fi daukan shi ta rarrashe shi ta fi daukan shi ta bashi nono ta bashi abin da yake bukata ina ga ubangijinmu kowa yana bacci yana kikwar wannan yana hada-hadar duniya wani yana kiran waya wani yana chatin kai kuma ka tsaya a gaban ubangiji kana kuka kana ibada ka ce Allah ba zai tattaro ka ba wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adabu thumma la tunsarun ubangiji yace ku koma zuwa ga ubangiji ku tattaru ku koma gaba ɗayan ku zuwa ga ubangiji kafin wata azaba ta zo muku don ba wanda zai iya kwace ku idan azabar ta zo Allah ka tsare mu da azabar ka yana daga cikin abubuwan da ake bukata cikin waɗannan kwanaki shine al'i'tikaf tarewa zuwa ga ɗakin Allah maɗaukakin sarki da lizimtar ibada na karatu da salloli duk da cewa yanzu muna cikin wasu kwanaki ne wadda Allah ya jarrabe mu da abubuwan da muke aikatawa fa bima kasabat aidina muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan takunkumi da ya mana domin wallahi wannan takunkumi na Ubangiji ne, inda ya ga dama, wallahi ba wannan abun da ba a gani zai turo ba, in ya ga dama turo mana kwaɗi zai yi, ko ya turo mana ƙwarƙwata duk inda ka buɗe ya ƙwarƙwata, ko ya turo macizai duk inda ka shiga macizai ne, ko ya turo kunami duk inda ka shiga kunami ne, ko ya turo zakuna duk inda ka buɗe ƙofar gidanka zaki ne zai cinye ka, amma Allah sai ya tausaya mana, ya turo mana abun da ba mu iya kallon shi. ka tuna ka gani lokacin da abun ne ya faru kwatsam a cikin mutane ina da a ce Allah ne ya yi lockdown na duniya aka ce yau ne tashin alkiyama da ni da kai mun shirya haduwa da Allah ya tambaye mu ayyukan da muke aikatawa kuwa ayyukan da muke aikatawa cikin wannan duniya yau a ce Allah ya yi lockdown na duniya gaba ɗaya ya ce a tada ku a gabana zan tambaye ku abubuwan da muke aikatawa shin mun gamsu mun yadda mun amince ayyukan sun isa su kai mu aljanna to ka tabbatar cewa idan ba za ka yi itikafi a masallaci ba ka lizimci ibada cikin gida ka yawanta istighfari ka yawanta hailala ka yawanta hauƙala ka jifa annabi yunus alaihi salam da ya shiga cikin kifi allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihina da ba don yana mana tasbihi da ba kafin ya shiga cikin kifin nan lalabi tafi batanihi wallahi cikin kifin nan zai zauna ila yau mai ba'atuna hattashin alkiyama ashe ana yin tasbihi ne kafin ma annoba da bala'i ya zo in ka bala'i ta zo ta in ka yawanta tasbihi da hailala da haukala da ambaton allah sai allah ya maka rahama saboda tasbihin da kake kafin wannan bala'i ya zo ka san cewa mutanen kirki suna yi wa allah tasbihi ne da ambatonsa kafin bala'i ya riske su amma mutanen banza su ne wadda sai bala'i ya iso suke tunawa da allah Allah ya ba mu labarin haka a cikin alkur'ani hatta idza adrakahu al-gharq fir'auna matsiyaci sanda bala'i ya riske shi qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana su fir'auna sai yau sai yanzu za a musulunta kaga ashe kenan fir'auna asali bayi ambaton Allah sanda bala'i ya zo masa amma annabi Yunus alaihi salam laula annahu kana minal musabbin kaga ya kasance yana ambaton Allah shi yasa da bala'i ya zo sai Allah ya tseratar da shi da ni da kai mu yawanta ambaton Allah cikin waɗannan kwanaki ko Allah zai ji tausayin mu ya yaye mana wannan annoba Allah ka yaye mana akwai lailatul qadri cikin wannan rana ko kwanaki ko darare da muke cikin su na goma na ƙarshe wadda ya ishi daren lailatul qadri alfahari khairun min alf shahr ta fi watanni dubu daraja shekara 83 da watanni jama'a shekara tamanin da uku da watanni in kai kiyamun laili cikin wannan dare wallahi ya ishe ka Allah ya ji kan Dr. Mansur Sakkwato ya ce ina ma da kowace dare ba dan ya mutu ba ya ce ina ma da a ce kowane dare na Ramadana ka dinga karanta kulhu wallahu ko so daya a ce dai ka karanta wani abu na Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulhu wallahu ahad kafa uku thuluthul Qur'an ɗaya bisa uku ne na ƙur'ani in karanta kul huwallahu ahad in kai uku kenan ka kana da ƙur'ani ina ma da to za a karanta uku a cikin kowane dare na goman ƙarshe aƙalla dai ka samu wani abun da za a kusantar da kanka zuwa ga ubangiji ko da ma baka samu kai kiyamun laili ba a ce kowane dare kana da wani lazimi da za ka yi wa Allah maɗaukakin sarki aƙalla cikin dararen nan guda talatin za ka riske ubangiji kuma tajidu Allah ghafurar rahima za ka samu Allah mai gafara ne ko mai jin kai Allah ka mana gafara ka ji kanmu cikin abun da ake so cikin wannan dare in Allah maɗaukakin sarki ya riske mu cikinsa na na Aisha radiyallahu anha ta tambayi mai gidanmu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah in na ga daren lailatul qadari me zan dinga roka yace ce ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anna Allah lalle kai mai afuwa ne da yafiya kana son afuwa da yafiya Allah muna roƙon ka mana afuwa ka mana yafiya na Aisha radiyallahu anha tace sai na lizimci wannan addu'a kai dan uwana in ka tashi in Allah madaukakin sarki ya kaddari kana ibada cikin wannan darare yawanta maimaita wannan addu'a mana da ta zo daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta wuce sadara daya ba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wannan shine addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa iyalinsa wanda yafi santa a duniya kai ma kai wannan addu'a domin mu haɗu da masoyiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin gidan aljanna firdausi Allah ka haɗa mu da su a ciki abu na gaba a cikin wannan kwanaki shine zakatul fitr zakka na fiddakai wadda ake so kafin idi da kwana uku ko da kwana biyu ko da kwana ɗaya ko a ranar idi kafin a fita idi ka ba da wannan zakka sa'i ne za ka bayar ga kowane ɗa a cikin wannan gida naka wadda yake ka wadda kake ciyar da shi naka ɗaya na iyalinka in su hudu ne ka ba da hudu biyar kenan da 'ya'yanka in sun kai ashirin ka bayar in akwai masu aiki a gidanka wadda suke ce suke sha a ƙarƙashin kulawarka ka fitar musu gaba ɗaya wannan abun da ake bukata kenan kuma da mace da namiji duka sa'i ne da yaro da babba duka sa'i ne ko yau aka haifi yaro matukar ya faɗo cikin waɗannan kwanaki a fitar masa da wannan zakka matukar ba a fita idi ba kafin aihuwar don haka idan aka haifi yaro saura minti talatin a fita idi za a bayar masa da zakkan fidda kai don haka haka ake ba da zakkan fidda kai ga kowa a cikin dangi a cikin family afuwan cikin 'ya'yan gida da waɗanda kake ciyar da su kake shayar da su kake ɗaukan masuliyarsu wannan zakka yana da kyau mu yi ta saboda ciko ne na ibadar da muke cikin wannan wata na ramadana abu na gaba kuma kusan na ƙarshe shine idi jama'a idi duk da cewa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sake mu mu sarara a ranar idi ya sa a sake mu mu yi ibada yadda muke bukata yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce mu yi manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu a cikin wannan rana Allah ya sa a sake mu mu sarara cikin wannan kwana domin a ranar ana bukatan idan mutum ya tashi in gari ya waye ana so aƙalla ya ɗan cire wani abu kafin ya fita idi sa'an nan ya sanya sababbin kaya sa'an nan ya saba hanya sa'an nan ana so idan ya fita ya dinka ambaton Allah ya dinka ambaton Allah har ya isa idi idan aka je idi aka yi sallah ya zauna ya saurari hutuba saboda za a bashi wasiya ce ta shekara guda kada ya yi gaggawan tashi ya tafi a'a akwai wani abu wadda ba zai ƙara jinsa ba har sai wata shekara ta zagayo don haka ya tsaya ya ji wannan hutuba sa'an nan ya saba hanya idan ya tashi dawowa ana buƙatan sadaka ana buƙatan fara'a ana buƙatan sake fuska ana buƙatan abubuwa mabambanta ana buƙatan ziyara ana buƙatan yalwatawa abubuwa mabambanta na alkhairi ana buƙatan su a cikin wannan kwanaki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan kalmomi idan akwai abun da na faɗi na kuskure Allah ya yafe min da ni da ku idan abubuwan da na faɗa na kwarai na daidai suna da lada Allah ya haɗa mu cikin ladan Allah ya sa mu ga daren lailatul qadri Allah ya sa dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana wannan fitina da muke cikin ta ya Allah ya zare mana ita kamar yadda ake zare gashi a cikin kwababban gari subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ramma malam Abubakar Suleiman Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka da aljanna yan uwa masu sauraron mu kun ji nasiha da malam yayi mana gajeruwa mai albarka wanda bata wuce minti sha biyar zuwa ashirin ba amma ta ba da fa'ida mai ɗimbin yawa Allah ya saka malam da alheri kuma Allah ba mu ikon aiki da waɗanda nasihu da malam ya mana to muna da ainihin wato sunayen waɗanda suka turo da sadaka za mu ambata su sannan sai mu rufe karatun namu na yau insha Allah na farko malam ga sadaka alkur'ani guda ɗaya Allah ya biya min bukatu na na alheri to Allah ya biya maka malam ga sadakan alkur'ani guda biyar Allah ya ji kan iyayena Allah ya gafarta wa iyayenmu baki ɗaya da naku malam ga sadakan naira ashirin Allah ya biya min bukatuna na alkhairi Allah ya biya mana baki daya malam ga naira ɗari biyar ina bin mutane bashi Allah ya ba su ikon biya su biya min kuma nima ana bi na bashi Allah ba ni ikon biya to duk Allah ya ba da iko malam ga naira ɗari biyar ɗana yana tafiya Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya kun ga yadda iyaye suke taiwa 'ya'yansu addu'a amma sai yaro ya samu alheri kuma ya watsar da iyayensa Allah ya shirye mu baki daya Allah ya shirye mun da yara na ga baki daya malam ga naira ɗari biyar idan zan yi sallah ina shiga wani hali Allah ya yaye min to Allah ya yaye muku Allah ya yaye wa duk wanda yake fama da irin wannan matsala malam ga naira ashirin matata tana da juna biyu naira ɗari biyu kai matata tana da juna biyu Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya da kuma sauran matan musulmi baki ɗaya wanda suke cikin irin waɗannan matsaloli baki ɗaya Allah ya datar da mu to sai waɗanda suka ba da gudunmawarsu a ta akawun wannan wanda suka turo cash kenan wanda suka ba da gudunmawarsu ta akawun akwai salihu alhassan ya tura naira ɗari biyu akwai fahad muhammad ya tura naira ɗari biyar akwai usman mahadi ya tura naira ɗari biyar akwai wani bawan allah naira ɗari akwai usman yusuf ya tura naira ɗari uku akwai usman haruna ya tura naira ɗari tara akwai hadiza sani yusuf ta tura naira dubu biyu akwai wata baiwar Allah ta turo mana naira dubu biyar subhanahu wa ta'ala ya kai lada da albarka zuwa ga waɗannan bayin Allah da suka ba da wannan taimako Allah ya sa su gama da duniya lafiya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya yan uwa a tara da mu gobe domin ci gaba da wannan tafsiri rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin